وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 18 ga watan al-Muharram hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda insha Allah ta'ala ya daidai da 24 ga watan bakwai miladiya shekara 2024 in ya inganta wanda kai tsaye ana faran mu daga masjid abubakar siddiq radiyallahu anhu a cikin wannan gari namu na maradi a wannan unguwa ta zariya inda muke karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari sakin karatun namu shine karatun hadisin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka yi zama lafiya ga musulmi ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na 27 daidai a cikin wannan littafi eh na 28 daidai a cikin wannan littafi haka ne darasin mu na 27 ko eh wancan inda muka tsaya inda malam yake mana bayani yake su'al tambaya eh hal yahillu lahu al-kadhiba wa ashba wa ashba wa ashba wa ashbahuhu min al-kaba'ir shin ƙarya ta halitta ga mutum wanda yake baligi da kuma wasu abubuwa wanda suke manya-manyan zunubai ne malam yake wa yahrimu alaihi al-kadhib ƙarya ta zama haramun ga mutum baligi wal ghibatu da ghiba wal namimatu da annamimanci wal kibru da girman kai wal ujubu da jiji da kai wal riya da yin aiki don wani ya gani wasum'atu da kuma bayan mutum ya yi aiki a ɓoye zai ba da labari malam ya ce wal hasadu da hasada wal bughdu da izuna wa ru'yatul fadli ala ghayr da kuma musulmi ya rinka kallon ya hi dan uwan shi musulmi wal hamdu wal hamdu wal lamdu da kuma dahuce da zumbe da nune malam ya ce wal abatu wancan inda muka tsaya mana yana muna bayani ai alhamdu da allamzu wanda inda za mu tashi shine mana ya ce wal abasu wal abasu shine aida wasanni malam ya ce wa sukhriyatu da wulakantar da musulmi ko kuma kaskantar da musulmi to kenan insha Allah ta'ala za mu shiga bayani kan cewa wal abasu shine ai al'abatu shine jam'i na na na wasanni mala yace haramun ne ga mutum da ya balaga a same shi yana aikata wasanni in an ce wasanni zai iya ɗaukar wasanni baki ɗaya banda wanda annasin hadisi na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake banda shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun ai Allah yace kai dan adam da san manufa halitta ka a wannan rayuwa ba komi bane yasa na halice ka da kai da aljani kai dan ku bauta mun ni kadai abinda yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam da aljani manufa halitta shine bauta duk wani abu da muke yi muna yi albarkacin wannan bautan ne na Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ce ga abin da yasa ya halice mu wani wuri sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin Allah yake ai ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su ba Allah yake dan wasa sai Allah yake zalika zannul ladina kafaru ai wannan zato ne ai wanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala su ne suke tunanin Allah ai yayi duniya ne don wasu akwai hadisi wanda na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi wanda Imam Ahmad da Dari da Ibn Majah da Tirmidhi sun rawaito shi wanda hadisi ne wanda ya kai martaba na Hassan wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dukkan wani wasa da mutum za ya yi ai batin ne wasa ne wanda yake ba daidai ba sai kadai wasa na abin da ya shafi koyon halbin kibiyoyi ko kuma wasa tsakanin mata da miji ko kuma wasa tsakanin dawakuna irin tsere tsere na dawakuna annan muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ba wannan ba to kawai batin ne wannan malumai sun tattauna menene ake ce ma batil kenan kun ga wannan hadisi yana nuna mana kalkatuwar wasanni yanzu kaga duk wasu wasanni banda wannan wasannin guda uku ko a shiga cikin haramci ko kuma a shiga cikin batil albatil malamai suka ce shine wai wasanni wanda in mutum ya yi shi bai da bai da bai da zunubi bai da lada wallahu ta'ala a'lam shine kamar yadda mubarak kori ya kawo cikin kufatul ahwazi shine yake cewa ai kullu ma yal kullu ma yalhu bihi rajulun muslim ay yashtagilu wa yalhu bihi yake batil la thawaba lahu kamar duk wani wasa da mutum zai bai samu sakamakon komi gare shi banda wannan wasannin guda uku da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zana su ne kawai in mutum yayi za a baya lada shi ne mutum yayi wasa tsakanin mata da miji ko kuma wasa na abin da ya shafi halin kibiyoyi da wasa na dawakuna amma in ba shi ba sauran batun ne ko kuma sun shiga cikin haramun kenan kamar yadda nake kun ga wasannin ma sun kasu kashe uku akwai wasa da in kai Allah zai baka lada akwai wasa da in kai Allah subhanahu wataala bai baka lada akwai wasa da in kai zaka samu zunubi to mutanen mu su gane wasa daban dara daban tata daban ai kuna tare da ni ko wasa daban dara daban kuma tata daban yanzu kamar misali wannan da abubuwan guda uku da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zana wasanni ne to akwai wasu wasanni bayan su wanda sun ɗauki hukunci na batil haka kamar yanzu misali duk da balo malamai sun tattauna kan irin motsa jiki da mutum zai ai wasa ne ko matuƙar bai shiga ba ka abin da ya shaye haramci misali to kaga malamai suna tashi cikin batil in ka tafi kai akwai wanda zai ce ma ya tafi tsere ya motsa cikin shi Allah ya baya lada ko mu ka taba gani wanda ya tafi ko ne ke lada yake so ya samu misali ne ke a to kaga wasanni ne su ma to sannan akwai dara ita kuma dara kamar yanzu misali za ka iya ɗauka irin bidiyo da mutane ke yi ko kuma irin wannan bidiyo da mutum ke yi cikin salula duka malumai suna ba su hukuncin dara wanda shi kai tsaye haramun ne musulmi ya faɗa shi to akwai tata ita kuma tata shine wanda mutane za su sa kuɗi su kamar yanzu misali ai akwai kale-kale wannan kuwa ya san tata ne ko ba haka nan ba to da wasu wasanni wanda suke yanzu kamar hatta balu ai akwai inda take zama na tatin in wannan ikir ta sa kuɗi wannan ikir ta sa kuɗi ko ya koma ni ya koma tata shi ma lidan ma ana sa kuɗi ko to lido baki ɗaya malumai ɗazun nan ma na karanta fasauri na manya-manyan ƙungiyoyi na malamai suna cewa baki ɗaya bidiyo da ta salula da wanda ake ga ƙasa baki ɗaya haramun to kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta za ka shigo cikin gida ka ga da matan gidan da mai gidan wai sun ga mai kai suna lido za ka shigo ka ga yaran gida suna lido za ka shigo hatta majalisu na matasa da yawa za ka ga sun haɗa ke suna yi kaga wannan wasanni ne wanda suka bi in mutum ya Allah subhanahu ta'ala yana rubuta mishi ne yana rubuta mai zunubi amma ga wasanni can wanda za a yi Allah subhanahu ta'ala ya ba mutum lada kamar wasa tsakanin mata da miji ko jimalan kabiru gombe ya ce in ka kalle ta a baka lada a baka lada in ta ma murmushi a baka lada a baka lada to kaga nan ma kuma shi ma mataki mataki ne yanzu mai mata ɗaya da mai mata biyu kaga ladannin wasannin su ba guda bane ko ba haka nan ba wallahu ta'ala ala wa alam to shine sai abin da ya shafi wasanni annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuna ma al'umma shi duk abin da yake alkhairi yanzu in ka lura irin ci bayan da al'ummar mu take ciki musulmai za ka ga akwai wanda bayan ɓata lokacin shi da zai biya ya je ya kalli balo to wai har da ƙarin kuɗin shi zai biya wurin kallon balo kuma bayan wannan zai je kalli wanda bai da alaka da shi ta kusa ko ta nesa ne wanda malumai suna kauta salafazi kwarai kai irin wannan kaga laifikan nashi mataki laifika ne ba ma kala guda ba na farko dai akwai soyayya wanda ba musulmi ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana wannan sannan na biyu akwai cin mutuncin lokaci da wulaƙantar da lokaci sannan na uku akwai cin amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na gangan jikinka amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya baka jikinka amana ne shi yasa akwai wasu mala'iku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙa ma kowane ɗan adam shi rayuwa tare da shi to wannan mala'ikun sai lokacin da mutum ya zo mutuwa suke bashi magana in mutumin kirki ne za su cewa wani duk abin da kunne yake so ya ji wani ka kai mu mun ji duk inda karuwa suke so su yi wani ka kai mun saka dan haka Allah yana ma albishir cewa tun duniya kai da aljanna ne haka in ko mun tunan banza ne ko za su cewa wani mun yi abuta da kai mugun aboki Allah wajara abuta irin haka su za su yi ma da'a ne saboda Allah subhanahu wataala ce duk abin da suke yi su bi ka kaga mala'ika ina shi ina ni kallon balo ka ja shi ka kai ko wataƙila daga nan ma wani in ba in kai ba ka shan sigari yana nan sama ka haɗaka wani ya sha ya buso mishi duka ya haƙuri saboda ni biyayya ma Allah subhanahu wataala to ka ga cin amana kanka ne ba dare ba ne ba musulmi su shiga cikin irin wannan abubuwan wanda malumai suna bayani yau da kullum cewa haramun ne musulmi ya tafi ya biya kuɗin shirye ya kalli wannan abubuwan wanda Allah ya kyauta za ka ga wasu suna kallon su masu gidajen su za a iya cewa da sauki za a iya cewa ba sauki don saboda kallon da kake masu gidanka ai sai ka biya ba kyauta ba ne ba ko to kuma kan mu manta duk da sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye mu ta ina ta shigo kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye mu ta ina ta fita mu da bamu san yaushe za mu mutuwa ba ina muke da lokacin wasanni shi yasa Allah ya ce saman nawa ba halice ta dan wasa ba haka ƙasa Allah ya ce duk wanda kaga suna sa sun ba wasa gaba Allah ya ce kawai tunani ne wanda suke kafurai ne mutanen banza shi musulmi rayuwar shi baki ɗaya addini ce muna fahimta yan uwa to shi yasa kamar yadda muka ce muku wasannin sun kasu kashi kashi kenan in za a wasa sai a nemi wanda yake mai lada a yi ka a faɗa cikin wasa wanda yake mene ne wasa wanda yake batu to shi batul in yana da sauki ai na san kun fahimci wasan da ake cewa batir ko ko akwai wanda zai ba mu misali ha wasa wanda in aka yi shi babu lada babu zunubi wasa kanin miji motsa jiki wannan ai mun kawo misali nau'i nau'i ne a to kage shi ma na abu ne wanda yake akwai yadda in kai shi zaka samu zunubi akwai in ka bayyana da al'aura ka zaka samu zunubi in ka je kai shi daidai inda wurin wasan an hada maza da mata ne kai ma kuma zaka samu naka sakamako ko ba haka nan ba babu wani wasa wanda yake in yi kamar shi wasa ne kai tsaye eh banda wanda suke da lada to yanzu kaga ashe duk wasu wasanni in dai ba an ga uku ba su da lada ko ta dama wannan lido mun yi bayani ko wanda daga cikin magabata akwai masu kausa halshe kwarai kan lido wallahi in ka ji maganganun da malumai suke sai za su ci za hannu yadda ka ga mutanen mu jewa sun hada cikin wannan matsala a habbin nan cire ma lido yanzu cikin portable wanda za ka ga mutum ya ɗauka yana yin wannan me ake ce mishi yana yin kwas cikin portable ɗin shi ko kaga wannan dare ce yake shi ma haramun ne akwai wanda zaka samu magidanci da salula sai ka ga ya danna yana ji sai ka wani da girman ka sai ce wai ɓata lokaci ne ya zama ya rasa ni da kai karatun qur'ani mana ko kuma kai ta isi bifari sai da baka san yaushe zaka mutuwa ba idan mala'ikan mutuwa ya zo ya ritar da ka da salula a hannunka kana ji sai mai zaka yi jira'in aje lokaci abu ne wanda yake mafi tsada sai rayuwar mu hatta bayan addini hatta a duniyance lokaci abu ne wanda yake mai muhimmanci bature da kan shi tsani ilmoji ko shi yasa zaka ga wannan kalmar ta malam Bahaushe sai ce na sara ya hana aikin banza a aiki saboda lokaci bai yarda bai wani abu kan banza komai zaki sai ce masu tanki ne to amma za ka samu kuma alhali sun suna can suna gina al'umma su suna ci gaba mu kuma sun fitire mu nan da wasanni iri iri bayan wannan kaga bayan maza har mata an kuta suke kaga mata sun hito suna balo kaga mata sun hito suna me ake ce mata an bal su ku bal basketball wane ne wane ne wane ne duka wannan haramun ne ga mazan ma yanzu ana na ana kokarin ya ne za a yi wadda ta halitta balle ku mata to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu kuma wannan amana ce wanda ya kamata dukkan wani wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora ma nauyi da ya kokari ya kiyaye wannan nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mishi na iyali na mata da da sauran wanda kamar yadda na yi bayani fitanan wannan wanda yake kunye ka yana da alaka da wannan shine wanda yanzu in ka lura in mata ka rasa wata allura ce aka mutu ko ne na suna son su shiga aikin soji wanda aikin soji ya saba ma ɗabi'a na mace daga cikin malamai akwai wanda na ja ce wai duk macen da kaga tana sha'awa aikin soji to cikin halittar da Allah subhanahu ta'ala yi ma mace ita akwai wani abu wanda ta rasa kamar yadda zaka ga Allah ya wani ba ido ko to asali bayani ne wanda kamar babban malami ne an rata suna fil ilmi wanda kawuwan su suka nutsa a cikin ilimi za su iya gane me yake nufi dan mace wanda take lafiya ne ita ce mata shiga kike so za ta ce Allah kiyaye aiki ni ne ya hada ni da shi ko ba haka nan bane ba to kenan ya nuna waccan akwai wani matsala ne ta tare da ita yadda ya bayani yace a ɗabi'an mace ba su ɗaya ɗan hutu ce aikin soja ba shi ɗaya ce ya saba mace ba ma aikin soja da ya ta kawo musance musance ayyuka wanda sun saba ma ɗabi'a na kiyamar to kaga wanda shi ma amana ce wallahi duk wanda ya bar ya shi ta tafi ko matar shi ko wani abu abin za ka da yake an san ba alheri bane ba ko ba wanda yake bar matar shi ta tafi sai dai ya shi ko ita ma mafi yawanci iya in an ga an mata magana ta kiji sai a ce to Allah raka taki gona to Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba a gulguje sai malam yake wasu kuriyatu shine da kaskantar da ɗan uwanka musulmi da wulaƙantar da ɗan uwanka musulmi wanda wannan haramun ne ko wanda ba musulmi ba ne ba matuƙar ba ya cancanci wannan ba ka yi mishi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin Allah yake cewa ya ku wanda suka yi imani kas sashen ku ya wulaƙantar da sashi kan bangaren ku ya wulaƙantar da bangare ko kuma malin wasu sun fasara da asukuriyar innan shi ne ai wasa izgilanci ga masu addini da kaga mai addini karin kamari karin kamar izgili ka idan je man kamar na dan mutum kai kake wannan ka kalu ta rubuta wannan kanin ka kaga duka wannan kalmomi ne wanda in mutum yayi rikin sa a wallahi zai iya kai shi ga kawuci Allah subhanahu wa ta'ala yake ba ni labarin wasu mutane yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna la yaquluna maza inna ma kunna naqulu wa nal'ab Allah ya ce za ka ga suna masu addini izini a ce a fara karshen imani in ka ne shi ya kowa imani ko kuma kaza kaza kaza kaza Allah ya ce in suna yin wannan ko za ka ce musu kul abillahi shi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah ko da manzannin Allah kuntum tastahji'una kuke yin izgili kuke mashegantaka Allah ya ce la ta aka ziru ai ka kuskura ku ba da uzuri kad kafartum haqiqa kun kahurta ba'da imanikum bayan tanda ku bayi ne wanda suke masu imani sai sa uwa wannan ita ma fitina ce wanda take Allah ya kyauta wasu daga cikin mu suna yin shi daga an ga mutum da siffa na addini sai a yi ƙoƙarin bi sai a yi ƙoƙarin mai injili wanda malamai biya sun ce wannan siffa ne wanda yake na munafikai shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bada labarin su cikin suratul mutaffifin yake cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakuna Allah ce wa idza maru bihim yatagamazun in sun ci za a tsanna fa in ga su san su da utabae sai kowa imani su ne suka za su ne suka za su ne suka za wannan matsala yana bani mamaki hatta yamu yamu musulmai bakin da aka ga mutum ya sumfanta da addini to hatta a ma'aikatar su za ka ga shi ma'amalar da ake da shi ba irin ta kowa muke ba saboda ana kallon su kamar matsala ne a rayuwa hatta a zamantakewa mu in an ce fada ne muke zama in an ce wani zai kwatanta gaskiya zai riko da addini za ka samu mutane suna mai izini yau fa gemi gemi in ka aje za ka ga har yanzu akwai masu yin izini tage wando in kai zaka ga akwai masu izgili in kun wuce a rinƙaru na ku Allah yake cewa ma ursilu alaihim hasibin karshe sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fal yawma alladhina amanu min al-kuffar yadhakun shine ai al-qiyama Allah zai ce to ga mutanen banza can yau masu imani sune suke ma mutanen banza dariya Allah yake za ku gan su yaya alal ara'iki yanzurun suna saman kujeru manya-manya suke na alfarma Allah ya ce cewa hal su bal kufaru ma kanu ya fa'alun shin kafirai kuma sun samu sakamakon su na izgini da suke wanda suke riko da addini haka aka yi kama annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabban shi wanda kamar yadda nace mu yi taka tsantsan in yi ma junan mu zalimi ko to wallahi ka a kuskura ayi addini ko wani kake da wasa da shi ko to daga ya zo bangaren addini ka ce wani in za ka yi ma ka yi ma amma ka ce je ne na kamar kaza ko na ɗage wando kamar kaza wannan addini na ne kake ma da haka yi ban yarda ba muna fahimta wanda wasu kuma daga cikin musulmi suke ba da wannan damar kenan in mun tsaye da gemi in mun bar gemi to mu yi kokari mu rinka kwaikwayon ɗabi'u na masu gemi wannan wani zaka yi yana cewa a a ni ban shawarin kai da wai ka kiri kiri mutum da kanka yana cewa shi mutumin banza ne sai ake ai ni ba da magana daya wai shi je ne na eh ba shakka je ne na mutanen kirki ne amma in ya hito ma to kai ma lokacin hito waje ne ne yayi gare ka shi yasa haramun ne musulmi ya aske gemi in ba wani larura ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ke musulmi su bar gemi ta kafa wala duk wanda ya aka gemi to ya shirya amsar da Allah ya shirya amsar da zai ba Allah subhanahu wa ta'ala matakar ba larura bane ba ba a yi ma kowa da a wurin ba Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta to sai wani larura kuma in ya kama wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sani annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da imam muslim ya rawaito yake cewa ya ishi mutum shari ne an ya haƙura a fahu muslima ya ishi musulmi shari ya ishi mutum shari yayi annan muhammad sallam ya ce wulaƙantar da ɗan uwan shi musulmi ya ce kulli muslim ala muslim haramun indu huwa malu wa dammuhu ai dukkan musulmi jinin shi haramun ne kan ɗan uwan shi musulmi haka mutuncin shi haramun ne haka kuma dukiyar wannan musulmin haramun ne gare shi kenan kaga musulmi dole za mu kiyaye mutuncin junanmu mu bar wulaƙantar da junanmu mu bar tozar da junanmu sannan mu kula da dukiyoyin junanmu kaga babu sata tsakanin mu kenan babu wani ya ɗauke ka aiki ka wulaƙantar mai da dukiya babu wani ya baka amanar dukiyar shi ka ci in an ɗauke ka yaro a shago to kai kokari ka kiyaye amana saboda wannan musulmi da haka kai ma mu gida kai kokari ka sabke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a kanka haka annabi ce haramun ne musulmi su kashe junansu haramun ne musulmi su zagi junansu haramun ne musulmi su aibata junansu haramun ne musulmi su ci mutuncin junansu su yi makaza junansu kaza su yi makaza junansu kaza kaga hasa wannan zagi na sha bayani in ka zo nan yankunan mu za ka ga zagi kamar ma ba komai ba za ka ga magidanta magidanta za ka ga suna zagi ka ga mutum da mata da iya amma yana dan zagi subhanallah su kuma yara ƙanana za ka ga hakontar in zagi ake ko ka je na sha uban da ya ba da shawarar tsarma alma uzu billahi daga ba da shawara ta yanzu ba da shawara ya zama aiki ko wani zagi in ka ji shi sai ka isi gifari ba sai kai ba daga ji sai ka isi gifari ce uban da ya shi hudu tabarni na ce a uzu billahi har yanzu an ce a zo kalma arme a rasa neman wanda zai shin wata tabarmi ko sai malam yake cewa wa sukuriya sai ce wa zina zina malam ce haramun ne ga mutum wanda yake ni wanda yake baligi yace wa nazru ila ajnabiyati da kuma ni mutum yayi kallo ga mace wadda take ajnabiya me ake ce ma zina ha ban ji ba ban ji ba to asali kowa zai kallon kamar kalma ce wadda kowa ya sani ko shi ne zina mutum ya je ma mace ba tare da wani ba tare da arme ba wanda suna aika ta ta kashi kashi akwai ta ido akwai ta kunnuwa akwai ta kaza akwai ta kaza ko to ana magana babban zina da karamar zina dukkan su baki daya haramun ne to uwa uba babban zina tana daga cikin manyan manyan laifuka wanda Allah subhanahu wata'ala yake kan ma a kusance su to sai malam yake da kallo zuwa ga ajnabiya wa ake ce ma ajnabiya a mace wanda mutum zai iya armanta mace wanda ke da kai an ne tsakanin ku dan kalmar cewa zaka iya armanta zaka iya kallon ya aita ne ne ya zan yi arme ta bari in kalle ta to mace wanda ke da kai an ne a tsakanin haramun ne mutum ya kalle ta ko kuma ya ci gaba da kallonta in an ce kallo asali akwai kallo wanda yake daga ka dan idan ka ga mace ce to ana son ka tabke idanuwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qallil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum a ga mu masu imani su tabke ganin su daga sun ga mata to su tabke ai shine ake cewa nan mai ahalali ya ce kallo guda halakani a'a ba mu alali bane ba Allah ne yake daga kun ga mata to ku samke idanun ku kenan kaga yana nuna wannan kallon da mutum zai kallo ne na larura bakin da ka kalla ka ga mace sai ka samke idanunka ba cewa za ka yi an ci ai guda kwakwara ba bari in gyara zama ai guda aka ce bari in dogo ko to kana ta kallo zunubi ne haramun ne malam yace wa talazzabu bi kalamiha da kuma jin daɗin zance da wannan matai wadda take ba muharramarka ba to kaga haramun ne musulmi ya yi zina zina tana daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kamar yadda Allah ce wala taqrabu zina sai Allah yake kada ku kusanci zina duk wani abu da zai taimaka a zina Allah yake kan mu kusance shi Allah yake innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allahu akbar kun ga bai ce mana ba ma san mu ce kan ma mu kusanci zina kenan Allah subhanahu wataala ya haramta mana duk wani abu wanda yake zai taimaka mana ko zai sa mana ko zai ba mu gudunmuwa wurin mu haɗa cikin abin da yake zina haramun ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani fa ai dukkan mu macaya ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi dangance da kiwon da Allah subhanahu wataala ya bashi annabi ce kai ku saurara kowane mai mulki yana da bakin iyaka bakin iyaka Allah subhanahu wataala shine mutum ya fada cikin abin da Allah ya haramta da annabi ya tashi ba da misali sai ce bi kara'i yar'a haula bihima kaman mai kiwo ne da yake kiwo bakin iyaka yushaku an yarsa asihi ana tsoron ya fada cikin wannan iyaka kamar menene nan wannan hadisin ke da alaka da wannan babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mana innal halal bayyin ko wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat to da ya ci gaba da bayani sai ke ku saurara ha kamar misali na cewa kowane mai mulki yana da iyaka iyaka Allah subhanahu wa ta'ala shine mutum ya hada cikin haramci annabi yake duk wanda yake kiwo misali kamar abin da yake shubha misali ko yanzu sai aka ce shiga cikin masallacin nan nan masallaci ya zama halal amma mutum ya fita cikin wajen masallacin nan haramun ne to kullum in mutum ya zo sai ya zo bakin koha a sai ya zo gab samun iyaka inda zai iya fada sai annabi ya ce ana jiye mai tsoron yayi ya fada shi annabi ya ce to duk wanda ya faɗa cikin shubha zai faɗa cikin ni cikin haramun to wai kan ma ka kusanci zinai balle ka faɗa ciki kamar duk abin da kai kana shakka wannan zai iya taimaka min ko ba zai iya taimaka min ba to kai kan ma ka faɗa cikin wannan abubuwan wanda wancan satin da na tsara mun karatu na ɗauko fasahohi na malumai menene hukuncin hira da mace ta portable a matsayin abu kiya aiki ko a matsayin macen da kake so ka arma a ko kuma a matsayin ami da class ko kuma da sauransu dai duka za ka yi mamaki ka zama kuncen kunce ne wanda malumai sun tattauna su ai hira safar kabul ko yana ɗaya daga cikin hira wadda take ni in ba Allah ya taimaki mutum ba wallahi za ta taimaka mai wurin ya fara cikin zina saboda ni kana kallon yanzu daga kai sai ita ne za ka gaya mata duk abin da kake so ita ma tana kallon da kake ta ita ne ko za ta gaya ma duk abin da take so kai yanzu ganin ka da ake hira lakin da muke yi ta salula ta ta ake yi kowa a saurara wani kai ganin ka ya sa ke tsawa waje wallahi akwai wanda ya lafi daga shi sai saboda Allah kaɗai ya sani yake yi kaga in jira wanda baki ɗaya sun tattauna da akwai jin daɗi da babu jin daɗi kamar yanzu akwai hirar da kake da mace ta salula za ka iya jin daɗi ko to malumai sun tattauna ne hukunci wanda sun ce kai tsaye haramun ne to hira da ita wanda babu jin daɗi in ba wani larura a tsakanin ku shi ma su ce haramun ne ta ce a ai a dude tilace kawai dai na kira ta mun hira to in ba wani abu bane ya sa kyar na ka gaya masa ka shiga harkokinka kai ma ka shiga harkokinka kawai irin wannan doguwar hirar da ake yi suka ce bai halitta ba san sama da musulmi to yanzu in ka zo a ma'aikatan mu zaka samu ga kujerun mata ko a masu imani kenan ga kujerun maza amma ana hira wanda da yawa daga cikin masu hirarrakin da za su tarda wasu da matansu suna yi ma za su ji daɗi ba su jin daɗi ko to amma kuma za su samu su a ma'aikatu su suna hira da matan wa'ansu to yanzu wannan jira kake sai an ce ma haramun ne to kun ga wanda zina annan muhammad sallallahu alaihi wasallam zina da tayin kowace zina ita ke mutum yayin zina da wa mamman shi bayan shi sai wa matan makwabci ko kuma iyan makwabci zina da ta yi kowace haramci shi ya mutum ya zina da muharramin shi ko ɗiyar shi ko ƙanwar shi ko dai mamman shi ko wata wadda ke da kwai wadda babu armi babu alaƙa armi tsakanin shi da ita to wannan zina ta yi kowace haramci sai zina da ni da matan makwabci ko makwabciyar ka dai to ka ba musulunci da tsari ko da ya ambaci jinin ka sai ya ce makwabcinka mu kuma yanzu saboda barikin makwabtaka ma ba bakin komi take ba ba mu ma kula ba mu ne haƙƙin makwabtaka ba mu ma san makwabcin yana da haƙƙi kan mu ko bai da wai wani haƙƙi ne ya rataye kan makwabci na muna rayuwa ce wadda take ba ta kasa ta dabbobi ba ta dabbobi ba wannan bangaren akwai wanda saboda bariki shi kallon da yake kai makwabtakan nan ma ka tsaka gaisa da makwabcinka akwai ɓata lokaci balle ka san halin da ya kwana ko halin da yake ciki wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nuna mana haƙƙin makwabci yake cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana mana wasiya kan haƙƙin makwabci yake haske da nazarci cewa makwabci zai cin gadon makwabci mu kuma yanzu kana kallon ɗan makwabcin ke yana cikin saka babu ruwanka da shi in ka taɓa subhanallah to kage shi ma wannan wani matsala ne wanda muna rayuwa zamani ne wanda fasasuni sun yawa sai dai Allah ya kawo sauki wai ba dan makwabcin ka ba dan ka ma yanzu in ka taba an ce za yana da dama ya yi karan ka ko duka sharrin demokarasi kenan wani ya tambayi malam Jafar wai mammashi ce mammashi wanda ta aike shi ta biyo shi ba shi sai ta kama motsa shi ta saida wai ya halitta ya kai karanta malam yace ina dai ni ne alƙalin zan ce ya halitta ka kai in ka kawo ƙarin in ce na ba ka zo ka mamman hukunci mu ga wani hukunci ne za ka yi mamman kage hikima ko to mutumin da wayya wayya sai mun mishi kawa wanda uwaye cikin zuciyar ta suna da dama su ji abin da suke so an halitta musu matakal ba ba almubazzaranci bane ba haka namiji to wannan ka abu da muka koha yana da dama kan zuciyar matar shi kwarai da gaske a kai da kaya ai ba ka tona abu ko hatta kuɗi da mata kuke samu a musulunci yana da kyau duk abin da matarka za ta kashewa ka san ina ne ta kashe shi saboda kai yanzu ma amana tara ta gare ka in ka ɗauko albashi ka zo ta zile ma ta ce ya kake so a yi a kwarai da a musulunci muke magana ha a musulunci a musulunci da ke cikin littafi ba wanda muke ya aikata ba dukiyarki da ke da dukiyarki baki ɗaya mallakan mijinki yadda kike da iko kan dukiyar ɗanki in dai ba ɓanna ba to haka miji yana da iko kan dukiyarki ya shiga ciki ya yi abin da ya dace haka a dukiyarki in za ki kashewa yana da haƙƙi ki zo ki ce ina son in yi kaza cikin dukiyata. Mazan su? Eh. Bai da hali yake sa ta biya kuɗin haya. sai mu ɗauki fasawar ibn hazm da yake cewa da Allah ya ce wala hunna mislul ladhi alaihin bil ma'ruf yace haka kai ma in ba ka da ya zama dole ma ka ga fasila ka to asali ma menene matsala mu yanzu muna yin alme ne amma abubuwan da Allah ya tsara ka alme ai ba mu san su ba mafi yawanci ko ba haka nan ba akwai namijin da zai cewa shi ta ni ina ruwa na da kullum matsa ina ruwa na da nawa kake dauka ina ruwa na da aikin ka bai san sai Allah ya tambaye shi ba saboda wawa ne shi shi kanan da yake wayewa ce wannan fokabul Allah zai tambaye ka matarka amana da ya baka ya kai da ita suna daga cikin ka kula da sallarta da wata ke alaka kai ba sallah ba a zahiri ma da wata ke alaka na daga cikin sufofin da suka gari ba ta yarda ta yi mu'amala da wani wanda ba ka san ta yi mu'amala da shi ba ta yarda wani ya shigo gidanka wanda ba ka so ko ba da izininka ba ko da ɗan uwanta ne in mambata ta ce za ta zauwa sai an nemi izinin ka kaya ta zo ko ba ko ba ka yarda ba a to balle ka zo ka sarda wani kujan ya shigo cikin gida a anin miji ko ai akwai wasan anin miji ta halitta ko a ni ma malam ba hausa ya ce wasan anin miji akwai daɗi idan kana raka ya hau baya ko to kaga wannan galgajiya kenan ba musulunci ba haramun ne to yanzu gaba da za mu shiga shine gaba kan kallo da kuma hire to shi bayani ne wanda yake mai tsaho kenan insha Allah muna iya takaitawa kan bayanan da muka yi sai ga sati ne zuwa za mu tashi kan hukuncin kalle-kallen da ake da kuma hirarraki da ake tsakanin mata da samari haka tsakanin ma'aurata ma wanda za ka samu hata mata almi suna alaka da wasu maza a waje da sunan abokansu ne tun na yarinta ko abokansu ne tun na lakwal ko kaza ko kaza ko kaza ka samu mata ta tana cikin guruf da dandazon maza iri-iri wai da sunan cewa wannan ai abokan su ne sun naya rinta ko kuma sun na lakwal ko ai yanzu ke kin almi ba ki da saura alaƙa a tsakanin ki da su wallahu ta'ala a'la wa alam kenan maza musamman wannan mu kula kware da amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu mu rinka bibiyar ta illa kwal suke zuwa mu ga ya suke karatun da wa suke alaƙa haka in wani aiki ne mu rinka bibiya mace ce tunaninta zai iya sauyawa ko da wani lokaci ko ba haka nan bane ba balle asali malaman psychologist suke cewa ita wai ɗabi'a mace ko kamar ko in ce mafi yawanci asali wanda ba ta sani ba tana son ta sanya yake da sai an haka nan bane ba a a aka ce ido wa kai na yace wanda yake gani kullum ko kai gani ake ne za a kai ba yayin ka ba ake yi to shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake haramun ne shi balaguro ku kadai ko da aikin haji ne bai dace na saka sai ta ita kadai ba to amma ka kalla yadda maza kuke take matan su suna tafiya garuruwa da suna aiki baka san me ke faruwa ba in ta tafi saboda ni kawai mun juya ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala baya mun yi riko da wani abu wanda ba shi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu kenan sai mu saurara nan sai zama na karatun mu na yau yau mun yi bayani da sauri fa asali da al'abatu innan ba dan lokacin da muka bata wurin tahowa ba za mu bayani kan wasanni wasanni wanda suke iri iri na wannan zamani da sauransu to mun dai taba wanda yake ina ji ai wancan karatun ma da muke mun dan fara so a bayani wal abata innan kan wasanni kenan sai zama in za mu tashi ne za mu tashi kan wannan kallo kenan wasa akwai wanda yake akwai raga akwai wanda yake babu laga babu zunubi akwai kuma wasa wanda yake haramun ne haka wulakantar da musulmi kaskantar da dan uwanka musulmi ko izgili ga musulmi bai dace ba haka kuma zina ita wannan kowa ya sani haramun ne haramun ne haramun ne Allah ba zama cewa ya kan ma musu sance ta to yanzu in ka kalla yadda asalin mata suke yi kawwa ai kuma suna kiran ka ka zo ka yi zina ne ko an ce ma wani kallon mata haramun ne shi mala a maraɗi an ce kallon mace ba ya zabi haramun ne shi mamaki yake a nan maraɗi ko ku to uwa uba ya tafi wasu ƙasashe ko kuma wasu garuruwa mu kula da amana mu kula in tiyan mu za su tafiya lakul ya suke hita in za su tafiya matan mu za su hita ya suke hita diddigan mace ma yana cikin al'aura ko kamar yadda za mu zo mu yi sati da zuwa insha Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mace dukkan ta baki ɗaya al'aura ce banda fuskar ta da tayin hannuwanta fuskar mace ita ma malumai suka ce in ba ta yi kwalliya ba amma mace haramun ne ke kwalliya ta hita waje to tsakani da Allah ma san ya take hita sai ma ta je an mata fantar ga huska amma kuma za ka mamman yawanci mai taka za ta kwalliya kai ne za ka ɗauko ta kai ta gari kuma baka damu ba to kaga shi ne mu kula haka ka ga yarinya za ta lakol ko za ta makaranta ta yi kwalliya sai ka tambaye ta ina za ta to yanzu insha Allah wannan matsaloli ne wanda za mu tattaunawa sati ne zawa in Allah ya kai mana rai eh kiran insha Allah za mu saurara wa inda kai masu tambaya ko kuma wani da aka ji an kuskure sai a tunatar da mu insha Allah وعليكم السلام ورحمة الله نعم أها yanzu misali akwai wanda suke halaka ne ka kalli kwalliyar yanzu imam maka ta yi kwalliya a ban da maharamai to ai karatun hajji ka jini ya ce yana magana kan baligi ne kan baligi ake magana mace ko namiji amma in ba su ba ko in dai mata ne to da kai matsala aha subhanallah kun ga wannan kallon ko wani fisga ne da shi ɗan ke ma mutum kana kallo ƙoƙarin da yake yanzu ya za a yi ka kalla yanzu kana kallon mace shi ɗan abu na farko da zai nuna ma kai abin da ke burge ka a jikin mace ko idanuwan ka sun suke tafiya wani in kaushi ke burge ga ƙahon mace yana kallon ta sai kalla ƙaho akwai kaushi ko babu wani kaza ke burge shi wani kaza ke burge shi ko daga wannan ne ko sai ka yi sha'awa ai mahi yawanci hatta armamaki yanzu da ake biya akwai wanda arman sha'awa ne ake yi ba arman kauna ko kuma soyayya ba kawai ya ga wani abu ne wanda yake sha'awa a gare ta yake son ya za a yi biya bukatar shi kenan insha Allah wannan kallace kallace za mu zuwa mu yi bayani kan akwai ne wani tambaya musamman dai kan wasannin nan Na'am. Uku dai. Eh albatul. Eh. Kamar ta ɓata lokaci, a'a ta ɓata lokaci wadda in ka yi ta kawai ka ɓata ma kanka lokaci misali. Eh ba ka da wani asali abin da malamai suka ce ba ka da lada bai babu lada sai dai a kuma da mata haramta a wannan haramun ne mana wani a na momo shi wannan wallahu a'lam za iya sa shi cikin batil kama abubuwa wanda suke kawai kawai dai ka ka bata lokacin ka ne za iya sa shi cikin batil inda in karatu kake so na mun ai ka sai inda zaka zo a koya ma ba ai asali an kira shi da zai abu da yake na wasa ko to kaga zai iya ɗaukar hukuncin batil yanzu mu yakan ba in ka san sa lada za a baka misali ba eh ba eh a ina dubin wannan kake magana wanda ake dan sa karan na suruka a na gane ya kusa ta wani na gane eh sai dai ya zama cikin batil ɗin da dara a'a ba su shigewa sai dai kawai ga wanda ko abin da abin da mutum ya jahilta sai ya ɗauke shi sa shi cikin wani abu eh ai kaga jahilta addini kenan yanzu kamar masu lido sai ce ma ai ba a sa kuɗi ba kaga ko ba a sa kuɗi ba haramun ne a wannan ai kwasa haramun ne ha? duka da abubuwa ne wanda suke shiɗan ne zai sar'awata mana wasu abubuwa yanzu in yi ka zama kana aiki gifari sai ke ba ka ɗauko sallaka ka yi zai inda wanda ake haɗa morika dama aka wani mu da ya kai jima kana ta tunanin ka kawai sai kawo kama wannan amma ka ga ni yasa a lokacin ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to haka shi din ke shirya ma mutane hanyoyi dan ya fitar da su iri iri in ya yayi ka ka fada cikin saba Allah babba ka kiya sai sai ko ai wannan karami ne babu komai in yayi ka fada cikin karami ka kiya ko sai ya nemi abu wanda yake mai lada sai ya rabo ka da miladar kwarai ya rabar ka da wanda bai da lada ko kuma ya baka miladar ka in ya raba ka da milada biyu shedan kenan a a kallon film ai haramun ne wannan kaga kere cikin gida ko lallai magidanci ya sani duk wanda ya kawo tele gidan shi ina magana ba an ce ka a kawo ba wallahi sai Allah ya tambaye ka kan duk abin da aka kalla gidanka in wa'azi aka kalla za a baka sakamako in sabanin shi haka haka ku kuma mata da aka kawo mace ne in an ce ga sana amana ce to ku kula kan abubuwan da za ku kallo ko kuma kan abin da iyanku za su kalla shi ai na ka ba ku labarin mutumin na wanda ya ba labari ya ce ya mutu amma kullum ana mai azaba cikin kabari saboda tele da ya bari gidan shi yasa abubuwan suna da bukatar takatsan tsamfarai a sa tele amma a san me ake kallo ciki ai akwai alkhairi akwai shari ko to yanzu tun da kai ka kawo kai ne kake da iko a cikin gidanka kace kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi to in ka bari aka kalli wani shirme ko film ko wani shiri ko insha Allah za ka samu naka kaso ai Allah ya ba mu labari wala ya zalu ne yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum ba za su mushi ba suna ta yaƙa mu ta kowace hanya ta kowace hanya sai an yaƙe mu wannan dai dubara ta rage ba mai shiga rijiya to babu wani tambaya ko abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kaushe mata Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da ƙasar Nijar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi muna addu'a ga uwayenmu ga malamanmu wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ka sa albarka a rayuwarmu Allah ka sa albarka a ayyukanmu Allah ka sa albarka a kasuwancinmu Allah ka sa albarka a cikin matanmu da iyanmu ya Allah ka sa albarka cikin sha'aninmu baki daya ya Allah duka muna muna da bukatoci mabambanta wurin ka na alkhairi ya Allah ka biya muna ya Allah muna roƙon ka tsare mu da duk sharrin da ka halitta ya Allah duk mutumin da ke kokarin taimaka ma musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi duk mutumin da ke kokarin janyo mu musulunci da musulmai shi ka sako ta hanya ina shiwa Allah ka shirye da shi in kuma bai shiwa Allah muna roƙon ka kai mana maganin shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh